صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تاشي وفروا من الدعوى ولا ولا ولا تنتموا لها وقولوا أبيد الله أدنى البرية shine sanarzibi yana gaya mana cikin abin da ya kamata don waye zama ake nema ya sifantu da su shi ne ke cewa firro mina dawa guje ma da'awan kirki ko da'awa na tsoron allah a ce kai ai kai mutumin kirki ne kai mai tsoron allah ne to wannan irin da'awa a guje mashi sai Allah ce fala tuzakku anfusakum ko ko alabi man ittaqa kar ku yabi kanku kar ku tsarkake kanku Allah shine ya san mai tsoron sa ka ce kai ai kai mutumin kirki ne sai an kai wani kirki bane ka ce kai mai tsoron Allah ne ko kai waliyin Allah ne kai tauhidi ka faɗi ka ce ko kai kai malami ne ko inda ake kai malanta ka kai malanta ta wannan duka guje mai irin wannan ko ka kai din a ji a bakin wani ba a bakinka ba na ta fahimta shi ne shi wani zai ce a guje ma haka ko ko ka ce kai kahewa ne duk da awa ne da ce sadaka a guje ma wannan ji shi wani zai wala tantamu laha kakku yadda ku danganta kanku ko ku dangantu laha ga da'awa a gane ka ce mu kai na kirki ne kai mai tsoron allah ne kai kahiwa ne sai ce kaka yadda ka danganu zuwa ga da'awa ko ka ce kai kana ganin kai kahi kowa ibada kahi kowa kokari kahi kowa salati ga annabi da zuwa nan da'awa din karka yadda ka jingina kanka gare shi an gane wala tantamu laha kaku dangana kanku laha ga da'awa babu kyau wa ƙulu abinda ya kamata ku faɗa in shi wani zafi ku ce abidullahi mu bayan allah ne yadda aka ce kai bawan allah ne baka wuce nan ba duk kirkinka da tsoron allahnka da darajarka ka ce kai dai bawan allah ne ko gane ba shi manzo Allah abinda ma ya zaba kenan shi har zabi aka ba shi kai wanda zabi aka baka eh tsakanin mulki da kudi da ubudiyya an ba shi zabi ya zabi kudi ko sarauta ko ko zama wani bawan Allah sai zabi zama bawan Allah to kai annabi ya zaɓe zama bawan Allah kai kuma sai kuma bawa zaraka ka ce mu bayan Allah da irin darajar gidanku da irin martaban gidanku da irin martabarka da irin matsayinka ka ce kai bawan Allah ne kuma adanal bari yake duk a cikin halitta ma kayan kowa kaskanci da rashin daraja ka kowa yi ka kirki kowa yi ka tsoron Allah wayan ka daraja a cikin bayan Allah shin adanar bariye ka zama kafi dukkan halitta kaskanci da rashin girma da rashin daukaka da rashin tsoron Allah to haka ake so mutum ya kasance inda shi wani zafi wala tazdaru abdan ala ayi halatin yakunu alaiha fashgalu bi wasati wala tazdaru abdan to na zube ce ya daga cin abin da ke nema daga bawa ya zama shi na walakanta wani bawa ala ayi halatin akan kowane hali yake ya daga bawan Allah yadda yake kaka walakanta shi a kowane yanayi ka tsince shi ka gan shi ka gan shi ya sa tsumma ko gashi da munan halitta ka walakanta shi yau na zube ce a'a wata rana wato annabi nuhu alaihissalam yana kan tafiya sai haɗu da wani kare kare din kuma gashi ajizam da kusurta ya kama shi sai ya ce ta naha anni kai kare kaka zo kusa da ni yi nisa da ni nan da nan sai allah ya mashi wahayi ya ce ah kai nuhu shan kare ne ka aibata ko wanda ya kare eh kare ne ka aibata ko wanda ya kare daga nan sai dinga kuka shi annabi sai za ka samu shi nuhu saboda yawan kukan shi akan wannan abun da ya yi ai suna shi abdul gaffar za ka samu shi nuhu likatar shi nauhihi saboda yawan kukan shi kan wannan kalman da ya faɗa makare ya ce ta na ha'anni da yana ganin ƙarƙartan halitta ne ta shi kuma dabba ne mara hankali ya ce a kare ne ka aibata ko wanda ya kayan ka aibata shi ne dinga kuka kan wannan su da ka duk yadda ga mutum haka walakanta shi ai abin ba a riga yake ba ko a littan jiki abin yana kimshin a cikin zuciya shau ya riga mana magana cikin ruhul adab da yawa ma abuci tsumma guda biyu ko lau aka sama alal maula a barra ko la a barra ne ko da yawa mai tsumma biyu wandon shi kaca-kaca rigan shi kaca-kaca kowalin shi kaca-kaca sai ka cimma ya fi mai riga fes-fes gaskiya a wurin Allah ya fi samun yadda a wurin Allah fiye da wannan mai riga fes-fes da zuce shi babu kyau saboda ka fiye da kan mutum saka walakanta shi gani ko ya kuno alaiha da ya zama a kanta a kan wannan halin shan halin munin halitta yake da shi ko ko halin yau da gobe ne na rayuwa ta jikita rayuwar shi ya munana to kakka allakanta shi fashgalu bi waitati shi wanda zai ci ku shagaltu da kawunan ku kawai ku shagaltu da da kawunan ku alaikum an fasakun ka iya da kanka eh ka shagaltu da kanka da aibin kanka an gane ku ولا تترهبوا ولا تعذبوا ولا تجردوا عن عن اسباب عيشتي ولا ترهبوا شو nazo yace kako ruhubananci tsabbace kanku ku koma kawai ibada zalla ba ba ku shiga jama'a irin na yahudu kasan su manyan su sun kai mutum ya kai rahibi to ya kan rabu da jama'a ne ya addina mashi sauma'a wani babban gini zai shige ba ruwan shi da kowa ibada laila wani hara to irin wannan babu shi a cikin addinin musulunci addinin musulunci ka shigo cikin jama'a a yi ibada da hamsu salawar tare da kai shine a tara hobi kenan akwai rubananci ko tsare ka baci kanku kawai a wani wuri ku dinga ibada irin na yahudu ba ruwanku da kowa ba yi tuwa ibada da kai karku yi wannan jinin shau na zifi hito a ibada ruba na mutu ka zo ka yi hamsu salawar ta ta kai asubahin a zafar la'asar magarba isha'i da sauran harkoki na yau da kullum an gane shi ne rubananci karku yi shi in shau na zifi wala ta azabu ko ku zauna ba aure ku zauna ba aure don an nikahu sunnatin ji manzo Allah aure sunna ta ce kar ku zauna babu aure ku zauna kuna gwagware hadisi ya akwai hadisai da yawa da sun faɗaita akan batun aure ka zauna baka da aure wannan hadisi mana cewa man tazawwaja faqad istakamala nisfal imani walyattaqillaha fi nisfil baqi nasara tana ce duk mutumin da ya aure to hakika ya cika rabin imani to ya cika rabin imanin da ya rage da tsoron Allah shine ka ba matar haƙƙinta da Allah ya ɗora maka wannan ka samu imani kamili so da ka kar a zauna babu aure matukan akwai halin da za a yi ka ji na faɗi kawai baka shirya baka ce za ka je ka yi ai wani hadida manista da min kuma alba'ata fale ta zagwaci wanda ya samu ikon albaha alma'una alma'una wanda ke da ikon ɗaukan ɗawaniyayin aure tun daga neman matar a kawo ta gida da inda za a aji ta da abinda za a ba ta yau da kullum to fale ta zawaci shi aure amma baka samu ba ta ba ila ka tara tsaki baka da sana'a to me zaka bata da me zaka yi akwati kunga akwatin da ya zama mutane jidali eh me zaka bata mu ji kai kana da daki to me zaka bata to don ne a samu wurin mahalli wurin zama a samu da zama da za a bata ko adam alayhi salam da aka yi mashi gatanci ai sai da aka fara tsanin da wurin zama ha lahiyayye to kai wata dan maka to ta nama kanka sannan ka samu hanyar da za ka ba lakaci da ita ana yi maka aure ana yi gyara ma ɗaki a mako kwaskwari ma yamma gini amma yau da kullum ba mu iya wani saboda shi lamarin iyali ba alamis ba juma'a ba asabar ba alhaji ba gwaji babu ko mata ba san babu ba ba san babu ba da su da karancin guriya kuma ba su sanin kana yi sai ran da babu ka ko ran da ta dahi wanda yake bai kai ka ba san da na sani sau da haka shi wanda zai fi shi wala ta azabu ko ku zauna babu aure ko ku zama gwagwarci rashin yin aure in akwai hali a yi fa inna wa aqaddu al-basari wa aqaddu al-farji aure abu ne wanda ke kare ganin dan adam gabarin kalle-kallen matan mutane shi ke kare dan adam gabarin zina in ji manzo Allah malamin sadai wanda bai samu iko ba albata falai bi sauni fa innahu yawlaw in ko ka baka da abin da zaka yi auren ko kana da shi baka tana da wurin mahallin zama ba falaika bi sauni ka dinga azumi kullum fa innahu lahu ja'un shi mai dindiki sha'awa ne shi azumi eh mai dindiki sha'awa ne mai narkar da sha'awa ne ɗan namiji kana yawan azumi sabdan kaka je ka yi banna wala ta tajarradu shi wanda zuwa cika ku yadda ku zauna haka nan an sababi isha ci gabarin hanyoyi na samun rayuwa har ka yadda ka zauna baka da sana'a asbabul mashi'a ba sana'a wai kai zaune kawai Allah ya kawo in ji wane ne inna sama'a la tumtir zahaban wala fillatan sama ba ta ruwan zinari ko azurfa ko tana yi ko tana ruwan gero ko dawa ko masara ba ta yi to ka sai ka jajirce ka miƙe tsaye ji shi wanda zubi ka nemi hanyoyin samun abin da za ka ci an gane? wadda ta jarradu kawo ɓaraitu mana ku zauna haka nan anas babi isha shigabarin samun hanyoyi na rayuwa ga hanyoyi na samun rayuwa nan suna da yawa ga sana'o'i nan daban-daban ga kwadugo nan iri-iri to ka je ka jajirci za ka samu abin da za ka biya bukatan ka ba tare da kaji kawo lakanta ba shi wanda zai baka misali da kasbin wa hirfatin wa harsin tijaratin wata za ta ushirin rizki fi akadi sarkaci ka kasbin hanyar kowar samun abin rayuwa shine kamar nema sana'o'i ga telanci nan ko kasbi ne ga kira nan ko rawa ne ba duk hanyoyi ne na na kasu ka tashi ka nema to hanyar ka halaf ɗinka ba halaf ba kuma rage darajanka ba da matsayinka wanzu Allah ma ya bai kwanta ba bai rago ba ne sai a ɗan shekaru kaɗan ya fara zuwa yana kwadago ma a cin garin makka kwadago a manzalake ya tashi maraya kwadago yake yana ɗan ƙaraminsa don masu dabbobi sun dawo da dabbobi wurin kiwo ya je na ban ruwa kowane guga ɗaya na bashi da bino ɗaya in ya jawo yanzu kuma yana ɗaukan kaya daga makka zuwa sham na mutane musamman hadisul kubra Allah kara mata yadda lalle haduwan su kenan har Allah ta suka yi aure kaka zauna ka ce wai kai ka dogara ga Allah ko ko tun matsayin ka bai kai ba kai shehin malami kai kullun rika tasbih wallahi ba abin da zai gada maka sai karerai karerai wa mutane don jan kajinsu da sauransu ka ji wani almajiri ya ce ka zo maka saukan ƙorani kaza ko zo maka yawon hafu kaza ah mutum ga mai nema ba na gana mamaki wannan to duk shi yasa ke kawo na abuwa wata waliya gona ta nemi mutatuman ƙorani in ta ci zaban dubu ɗari ce ga can abuja ana wani dubu uku na ce to ki je can abuja in ce wai ka san ƙwar'ani wala dubu uku malak ka gani to duk wa'in nan almajin da suka lalata lamarin kai ba a gayyace ka ba mutum ya ce yana so ba ka je kace zo in maka kaza ya zai ɗauki abin da daraja a gani to ka kasubin kamar nema ka tayar tsaye ka nema wahir fatin kamar sana'a ka nemi sana'an da za ka yi karka zauna haka ne wa harsin ko kuma kai noma wata jaratin ko kai kasuwanci yasa malaman hukama sun tara hanyoyin babban arziki da Allah shi gida wa dan adam hanya hudu ne shine hikmatu hikmatu hidin nan hirafa noma kafin hi kafin kasbu sauran sana'o'i sai mim mira gado sai ta wuce jihar kasuwanci saboda ka ga hanyoyi nan ka jajirce don kana ɗalibi ko na almajiri ko malam bai hana kai kasuwanci ba annabi ya yi kuma shi hannunmu ɗin nan da iyayenmu kakanninmu sun tashi da sana'o'insu na hannu kahin tahiya ke tahiya kuma su bar noma ba ga sana'a na hannu suna yi ga noma suna yi ba su jiran sai ka kawo musu kan malar namu nan malar lokacin nan iyayenmu su suke kai dawaki abin nan su kutugi da ina ne su bidda agaye a je a sayar kuma kasa za su je su dawo su kawo kudin suna kwado da linzamin nan ɗinkin gado sun iya sannan suna kiwo sannan ga noman nan ba wani mai kudin suka dogara da shi kwandan siyasa ko waliyin gwamnati sau da haka majajirce shi wanda suke gaya mana don kariyar mutunci fatisu ushirin riski kashi tara daga cikin goma na arziki fi akadi sabakati yana cin kullin ciniki ma'ana hanyoyin da Allah ya ba ɗiyan adamu arziki baki ɗaya to kasuwanci ya kwashe kashi tara cikin goma wannan kuma hadisi ne shi ne shi ke magana a kansa duk hanyar da yan adam ke samun arziki to ba kamar hanyar kasuwanci shi ya kwashe kashi tara cikin goma za mu dakata nan saboda lokaci da aka a jajince ai sana'a karatu bai hana sana'a muni ne kan zama wani bakon abu ni nan nan almajirin nan an ganni ka sai a ce ah yau ibrahim shawai a kudi kawai ke nema ya ce mutum karatu kwaci mun gani inda da muka yi zama zariya shehi yana da shagunan shi ba wallahi yana da shagunan sa sai da kamun shi falon eh ko aure za a yi duk abin da ake matsiya mace na zamani za a yi mata har ya bar duniya ya da shagunan sa an ko aka zauna karatu tun safe sai karfe biyu in kaga ya daga shiga gidan ne kewaya ya dawo aka yi azawar aka ci abinci biyu da rabi a zauna sai karfe hudu kuma a tashi a yi sallah a yi lazim biyar kuma a zauna sai shida kullum haka ake ɗan kasuwa ne amma nan yanzu ɗan ka amma kana ko riga aka mai kyau ke sa ba a baka zakka ba a baka sadaka ni tun da na fara waccan motar ta warko masu bani zakka wasu ka bari da sadaka suka bari eh mu koyi cancanta a ba zakka a ba sadaka masu koyi da addini ko riga mai kyau ke sawa garin ga to ba wasu ba su baka zakka sai a ce a wannan mai ƙarfi ne wace to saboda haka su zama nan magabata haka suka da ayyukansu su kare mutuncin kansu hatta shehi noma ba a yi allah jikan shehu ma nasiru shi ne ya matsa don kar a zauna haka nan ba a samu albarka ba ya matsa a yi noma su kasan shi shehi duk abu da zai taba sallah ko zamin wazifa bai da shi ba tun aje wani lokaci a dawo noman aje gonan a dawo sai ga an makar ba a yi sallah ba wata ranar an dawo karhe bai aka da ba a la'asar ba shi ya ta wadace an bar numan nan daga ran nan daga nan ko aka bar numan nan noma ya zama bala'i daga ran nan aka bar numan nan ma nasir ya tsaye ce kai a bar wannan numan to saboda sun tsaya ma Allah sai Allah tsaya ma wannan ni ban da shago amma wani ya gana da mota ya daina ba ni zakka ko ya gaya sa ga yan rigar hikin shi yasa sun kama kansu masu kudin bin su suke yi akwai lokacin harun danja kowa na jin shi da a zariya wani tsohon mai kudi ne manya masu kudi ya taba zuwa ya ce yana son shi je gidan shi kuma shehi ya yi da shi umar nasiru ya ce manasa ne ya ce ha shi ba mu zuwa gidan shi da kaji za ce kaji da wata bukata ce a bashi shi in ya mutu ya zo da kai shi kuma haka aka yi amma kai yanzu yanzu an ce wanda ka zana son gani na ai zan ɗauki tawaga na ne a goye muje mace ke muje sun za mu jawo kaya yau su ba haka ba duk abin da zama su da mutunci ba ba sai da shi mu sai so gama lafiya to da ka mu jajace mu ta sana'a mai sadaka in ya kawo oho mai kawo oho mai zakka ya kawo kuma ta sana'an mu mu ta noma noman za mu yi shi ke sa ake gara ake kauce hanya almaji ya ta karerai ya ta karerai abinda ba shi ba ya ta yi Allah shi ya yi mana an kwana na akwai tambaya mu tashi da ulgisha ba tambaya ko? ba tambaya